الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid da shekhul islam wa mujaddididdin muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama domin ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kammala bayani dangane da abin da ya shafi ayoyi da hadisai wanda malam ya shigo mana da su a cikin babi na uku wanda yake bayani akan man haqqaqa tauhida da khalal jannata bi ghairi hisabin wanda a yau insha Allah subhanahu wata'ala zamu tashi daga farkon fihi masail na'am بسم الله الرحمن الرحيم فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الثانية ما معنى تحقيقه الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين نعم.
الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك الخامسة كون ترك ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد na'am fihi masail a cikin wannan babi mai albarka akwai matsaloli wanda malam yayi istinbadi daga cikin ayoyi na alkur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda malam ya koro su a cikin wannan babe to zai fitar maka da waɗansu matsaloli wanda akwai buƙatar bawan Allah musulmi ya waiwaya zuwa gare su ya kallace su da ido wanda yake na basira al'ula ma'arifatu maratibin nasi fi tauhid matsala ta farko a cikin wannan babi wanda za mu iya fahimta shine sanin matakai na mutane maratib wato matakai na mutane martabobi na mutane wajen kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada wajen kadaita Allah ta'ala da bauta wato mutane ba za ka musu zubin gora ba wajen tauhidi waɗansu sun fi waɗansu saboda a cikin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi bayi na Allah waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba ba tare da azaba ta shafe su ba ya ambaci bayin Allah ya ce mutum dubu saba'in wanda za su shiga wannan aljannar da lese fase wanda ya ambaci siffofinsu ya ce su ne allazina la yastarquna wala yatatayyaruna wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun yana akwai bayin Allah kuma wanda za su shiga aljanna wanda su kuma za a ɗan taɓa su kaɗan azaba za ta ɗan shafe su za a tsaye da kayansu a bincika musu shi athaniya mas'ala ta biyu a cikin wannan babe wanda za mu fahimta ma ma'ana ta haƙiƙihi wato menene ma'anar tabbatar da tauhidi za mu fahimci wato tabbatar da tauhidi wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin wato tauhidi tahqiqut tauhid shine ya zamanto mutum baya shirka baya hada bautar wani da Allah shirka babba ko shirka wanda take karama ya zamanto kowace baya yin ta al-thalitha mas'ala ta uku a cikin wannan babi sana'uhu subhanahu ala ibrahim wato kirari wanda ubangiji subhanahu wata'ala yayi ga ɗaya daga cikin manya-manyan bayinsa ɗaya daga cikin manya-manyan manzannai nashi annabi ibrahim allah ta'ala ya yi aminci da tsira a gare shi annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallama shi ne abul anbiya'i bayan annabi adam alaihi salatu wassalam to dukkan waɗansu annabawa wanda suka zo bayan annabi ibrahim za ga wato daga cikin zurriyarsa ne bi kaunihi da kasancewar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lam yaku minal mushrikina bai kasance ba daga cikin bayin allah waɗanda suke haɗa ubangijinsu da wani a wajen bauta wato annabi ibrahim shine imamul muwahidi shugaba na masu kaɗaita allah ta'ala da bauta galubale da ya haɗu da shi wajen kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wanda hakan ya sa mutanen shi suka yi mai majaujawa suka mai kullun goro suka jefa shi cikin wuta Allah ta'ala ya haka ya toƙi sarko amma duk da haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ko alama ko ɗars bai taba sakuwa a cikin zuciyar shi bai hada bautar wani da Allah qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qiluna lokacin da ya gaigaya musu magana akan rashin fahimtar su da wautar su wajen bautawa wani Allah yace yanzu abinda kuke bautawa na wani Allah ma la yanfa'ukum abinda ba zai amfanar da ku ba ba wani amfanin da zai janyo muku waɗannan gumakan da kuke bautawa idan ba ku da lafiya ba za su kawo muku rashin lafiya ba idan kuna cikin wata matsala ba za su warware muku wannan matsala din ba sannan kuma ba za su cutar da ku ba dan ba ku bauta musu ba ba za su haukatar da ku ba ba za su jefa ku cikin kangi ba ba za su saka muku rashin lafiya ba ce uffin lakum tir da ku wani mata abu nuna min dunin lahi da abin da kuke bauta wa na wani Allah a falata aƙiluna shin yanzu ba kwa hankaltar wato lalacewar wannan ibadar da kuke yi ta wani Allah kuma ba kwa yin tunani tsayi ku ga cewa abin da ku kuka sassaƙa shi da kanku kuma ku zo ku dinga bauta mishi shi ne yake buƙatar abu a wajen ku ba ku bane kuke buƙatar abu a wajen shi shikenan da ya musu wannan nasiha suka zauna suka yi mitin ƙaƙa za a yi suka ce yaron nan fitina yake so ya kawo mana ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a ya da ƙwallon mangoro a huta da kuda suka ce a ƙona shi har riƙuhu wansu ru'a da hata kumin kundin fa'ilina idan aka kyale shi aka ci gaba kullum rashin kumya zai dinga yi waɗannan gumaka amma in aka kona shi to duk wanda yake da aƙida ma irin tashi zai shiga taitaye shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu suka zo suka ɗaure shi irin ɗaurin goro ta ko'ina aka mai wannan bai sa ya ji tsoro ba lokacin da aka ɗoke shi za a cinna shi cikin wutar addu'ar da ya ce Allahumma an tafi sama'i wahidun wa ana fil ardi wahidun a abuduka hasbun Allahu wa ni'imul wakil yana faɗar wannan addu'a ko Allah ce ƙulina ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim kaga annabi Ibrahim wato yanda ya taurare ya doge akan kaɗaita Allah ta'ala da bauta duk da yadda aka ba shi tsoro kuma aka zo aiwatar da abin da ake ba shi tsoron ba wai tsoro ba ne ake ba shi za a zartar da shi amma duk da haka bai ja baya ba sai Allah ta'ala ya saka ta mushi wato da babban lada da gwaggwabar kyauta ta ya bashi da annabi Isma'il da annabi Ishaq da kuma jika annabi Yaqub mun gane da kyau Allah ta'ala ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin mun gane da kyau shine sana'uhu subhanahu ala Ibrahim wato kirarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya yi shi ne yabo ga bawansa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bi kaunihi lam yaku minal mushrikina da kasancewar shi annabi Ibrahim bai kasance ba cikin waɗanda suke haɗa bautar wani da Allah wanda wannan yake nuni akan cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya barranta daga shirka shirka wanda take babba da shirka wanda take karama ya samu lamba ta yabo ya cancanci yabo mun gane da kyau arabi'a mas'ala ta hudu a cikin wannan babe sana'uhu ala sadatil awliya'i bi salamatihim min ash-shirk wato kirari na ubangiji subhanahu wata'ala wanda yayi shi yabansa wanda yayi ala sadatil auliya'i akan bayin shi makusantan shi waliyansa wanda suke shugabanni a cikin bayinsa yayi kirari a gare su bi salamatihim minash shirk da kubutar su daga shirka wato Allah ta'ala yayi bayani akan bayinsa wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna Allah ya ce bayina nagari waliyaina su ne waɗanda ba sa haɗa bautar wani da ubangijinsu Allah ta'ala ya kirari a gare su wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce su ne waɗanda suke bayar da abin da muka arzuta su suke ciyarwa wajen ɗaukaka addininmu wa ƙulubuhun wajilatun alhali zukatansu tana ɗaɗɗar tana dakan uku uku annahum wa ƙulubuhun wajilatun annahum ilainahu la eh wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ilaina raji'un ko nana aisha radiyallahu anha ta tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da wannan aya ta sauko ta ce ya rasulallah humul ladina yashrabuna al-khamra wa yasriquna sune waɗanda suke shan giya suke sata Allah ce la ya binta siddiqi yace a'a ba su bane walakinnahum aqwamu kanu yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum ce sune mutanen da suke yin sallah suke yin azumi suke yin sadaka suke jin tsoron Allah ta'ala ba zai amsa ba Allah ce ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna mun gane da kyau to shine yace tsana'uhu ala sadatil awliya'i wato wannan a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato yace ala sadatil awliya'i min babi idafati sifa ila al-mawsuf ana ala al-awliya'i sadat kenan al-khamisa mas'ala ta biyar kaunu tarkin ruqyati wal kayyi min tahqiqi tauhid wato kasancewar barin neman tawaida tun ya zamanto don wata matsala ta same shi ba zai nemi ba wani arraƙi wani mai yin tawaida ya zo ya mashi tawaida saboda ya san cewa wanda ya jarrabe shi da wannan matsala ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma waraka hallo a hannun shi take mun gane da kyau walkayi da kuma barin yin lallas lallas barin yin lallas min tahqiqi tauhid wato yana daga tabbatar da tauhidi idan ya zamanto mutum matsala ta same shi ba raki ba aka ce kada ya kai kukan shi wajen kowa ya kai kukan shi wajen wanda zai share mai hawayen shi shine Allah ta'ala kana kaiwa kukanka wajen Allah to Allah ta'ala shi kuma wato yana jin kunyar bawa ya kai kuka wajen shi ya ki share mai hawaye mun gane da kyau na'am
السادسة مم.
كون الجامع مم.
بتلك الخصال كون الجامع نعم.
بتلك الخصال هو التوكل السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل na'am الثامنة حرصهم على الخير مم.
التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية نعم.
العاشرة فضيلة أصحاب النساء na'am as-sadisa mas'ala ta shida a cikin wannan babi kaunul jami'i litilkal khisal wato kasancewar abin da yake tattara waɗannan tadodi masu albarka tadodi na rashin alistirka da aliktiwa da at-tatayyur huwa tawakkul shine dogaro ga Allah abin da yake kumsar waɗannan tadodi mutum ya ƙi daga baya neman arraki baya neman wanda zai mai tawaida baya canyi baya cewa saboda na tsallaka wane ne wannan matsala din ta faru da ni baya cewa saboda na fito da gida farkon wanda muka fara haduwa da ita makamniya muka haɗu da ita baya wannan canyi din to babban abin da zai hana shi yayi wannan shine tawakkali idan ya zamanto bawa yana da tawakkali da Allah ko ya san duk abin da ya faru da shi ɗan adam bai isa ya yi ya aikata mai ba ɗan adam shi sababi ne amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai gudanarwa mun gane da kyau yawwara to tawakkali shi ne abin da ya tattara waɗannan tadodin dukkaninsu gabaki ɗaya humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatadayyaruna asabi'atu mas'ala ta bakwai unqu ilmi sahabati bi ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi amali wato zulfin ilimin sahabbai yanda sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suke da ilimi wanda yake mai zulfi ta yanda suka san cewa haƙiƙa lam yanalu dhalika wato waɗannan mutanen dubu saba'in wanda za su shiga aljanna da lesefa sai ba su samu ba wannan daraja illa bi amalin face sai da wani aiki ba wai haka ba ne kawai za a shigar da su aljanna da lesefa sai dole akwai waɗansu ayyukan da suke aikatawa wanda su ne za su zamanto sababin shigar su aljanna da lesefa sai mun gane saboda inda za mu fahimci haka lokacin da ma'aiki ya ce wa ma'ahum saba'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azabin wato tare da wannan al'ummatawa akwai mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da an taba musu kayansu ba ba tare da azaba ta shafe su ba manzo Allah yana faɗar haka ya tashi ya shiga gida ko amma fa khada fa khada an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljanna sahabbai sai suka fara aiki suka shiga cikin tattaunawa cikin waɗanda za su shiga aljannan nan ba tare da azaba ta shafe su ba suka ce "Wal- fala'allahumun ladina wulidu fil islam wala yushriku billahi shay'an suka ce watakila mu ne watakila su ne waɗanda aka haife su a cikin addini na musulunci har suka koma ga Allah musu haɗa bautar wani da Allah ba mun gane da kyau kenan dai sun san cewa dai wannan fadala ta shiga aljanna lalle dole akwai wani dalilin da zai sa mun gane athaminatu hirsuhum ala alkhair mas'ala ta takwas kwadayin sahabbai akan alkhairi yanda sahabbai suke kwadayin alkhairi ta yanda wannan shine ya ba su damar su tsaya su yi bincike kwakwaf su gano waɗanne ne mutanen dubu saba'in wanda za su shiga aljanna don su ma su yi ƙoƙari su shiga cikinsu. Mun gane da kyau da kuma yanda kai tsaye ɗaya daga cikin sahabbai ya tashi ya ce udu'ullaha an yi ja'alani minhum ukasha ibnu mihsan ya ce ya rasulallahi ka roƙa min Allah ya sa ni cikin mutum dubu saba'in ɗin mun gane da kyau kaga lokacin da ma'aiki ya faɗi wannan magana sahabbai suka shiga tattaunawa kowa a wannan lokacin ba wai gidan shi bane a ransa a'a ya san su wane ne dubu saba'in din nan shin yana cikinsu ko baya ciki sannan kuma da ma'aiki ya faɗa kai tsaye cikin sahabbai wani ya ce ya rasulullahi ka roƙa min Allah Allah sa ni cikinsu maza Allah ya ce mishi anta minhum kana daga cikinsu mun gane da kyau التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية مسألة تترى أتشكين ونن بابي شيني فضلة تونى الأمة تمعيك فضلة تمعيك الأمة تمعيك عليه الصلاة والسلام بالكمية تفسكر عددي عددنت يافو قوة الأمة يوه باوة الأمة da adadin wannan al'umma ya kai adadin al'ummar ma'aiki. Wato yadda muka fi kowa yawa cikin al'umma ko? To mun fi kowa yawa a cikin aljanna, insha Allah. Eh, insha Allah za mu shige ta. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ‘yan aljanna sahu 120 za su a gaban Allah, amma sahu 80 dukkaninsu na wannan al'umma ce. sahu arba'in ne za a rabawa tun daga mutanen annabi isa hal abin da yake mutanen annabi nu sahu tamanin duka na wannan al'umma ce wato wannan rangwame mun same shi ne saboda farin jakada sallallahu alaihi wasallam annabi musa alaihi salatu wassalam yana cikin ulul azumi minar rusul idan ka cire ma'aiki ya fi kowa yawan al'umma wadda ya ji gara basar da wannan al'umma take da kwai ta yi Allah sani cikin al'umma shi wato fada'il wanda wannan al'umma take da na yawan adadi go saboda farin jakada ne lamma da Allahu da'ina bi ta'atihi bi ashrafir rusuli kunna ashrafal umami da Allah ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ashraful mursalin to sai mu ma aka ce mana ashraful umam wato cikin al'ummu ga baki ɗaya mun fi kowace al'umma ɗaukaka saboda annabinmu shine annabin da ya fi kowane annabi ɗaukaka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce hurrimatul jannatu alal anbiya hatta adkhulaha wa hurrimatul jannatu alal umami hatta tadkhulaha ummati dalace an haramta aljanna ga kowane annabi cikin annabawa na Allah har sai ni na shiga. Idan aka zo, duk annabin da ya zo ya tarro malam khazin mai tsaron aljanna ya ce kai wane ne kai ya ce ni ne annabi wane ce kai tafi daga nan ba kai aka ce a damka ba sai ma'aiki ya zo ya ce ni ne muhammadu zai ce bi ka umirtuwa Allah astaftaha li ahadin qablak Allah aftaha li ahadin qablak kai aka ce in rike kilan nan in ba kai ba kalan bude a kowa sai manzo Allah ya shiga sannan sauran annabawa za su shiga bayan ma'aiki ya shiga annabawa sun shiga al'ummar da za ta fara shiga ita ce wannan al'ummar ma'aiki zai ce kowa shiga ya kakkama guri mun gane da kyau sahu 80 sai an shiga an kakkama guri wanda yake talakkan aljanna kamar yadda maza Allah ya faɗa talakkan aljanna shine wanda a lahira Allah ta'ala zai ba shi wadata kamar duniya da irin ta goma shine talakkan aljanna wanda shine ba shi da shili mai girma a gidan shi na aljanna duniya sannan kuma da ita goma haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda shi an hudo shi daga gidan wuta an ce ya tafi ya shiga aljanna ya ce ya Allah wajattu hamala na je na ga a cike take babu guri ya ce a idza fadkhulil janna tafi dai ka shiga akwai gidanka a aljanna ba a manta da kai ba ya je ya dawo ce ya rasulallahi ya ce ya ce ya rabbi wajattu hamala ce na same ta a ciki daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ce mashi izhab fadkhulil janna fa inna laka mithla dunya wa ashrati amsalha yace tafi ka shiga aljanna akwai gurin da yake irin duniya ne da goma tamkai shi akwai shi kaje ka kuma naka ne na kai da a lokacin nan zai ce ya rabbi atastahzi'u minni wa antal maliku kuma ubangiji abin izgili ya kama eh wannan shine karshen yan aljanna Allah ya ce zaka adna akhir ahli jannati manzilatan wannan shine wanda yafi kowa talauci a cikin yan aljanna Allah ta'ala ya samu aljanna to kai yanzu wannan gidan annabi to wani irin wani irin lissafi zaka mishi an ce gidan talaka aljanna ma goma duniya suna ganin aljanna ita na annabi sai dai miliyancin duniya kuma wal kaifiyya da kuma fadalar wannan al'umma ta fuskar kaifiyarta wato akwai kaifiyya quality yanda wannan al'umma take da quality zaka ji an ce wahidun bi ashara kenan ɗaya tamkar da goma ko to a cikin mutane haka ne al'ummar ma'aiki a cikinta ne za a samu mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da komai ya shafe su ba wanda ba wata al'ummar da take da wannan lasisi da mun gane da kyau ba wata al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta waɗansu adadi na mutane wanda za su shiga aljanna ba tare da komai ya taɓa su ba tare da an bincika kayansu ta fuskar kammiya mun fi kowa yawa ta fuskar kwaleci haka nan mun fi kowa yawa ka san akwai abin da za a ce a baka goma ka ce gwanda a baka ɗaya a tattara maka waɗansu salulali da biyu guda biyar a ce da wannan ɗayar wace kake so ayin fuskar adadi ne za ka ce biyar ɗin nan kake so ko amma in ka kallaci kwaleti kaga wannan hoye ta kaɗai yanzu in ka kai ta kasuwa ta yi jika hamsin suka ka yan ɗari uku jika biyu ne aka baka ko jika goma ba za ka sai da su ba to kaga ba za ka ɗauki biyar ɗin nan ba ka ajiye ɗaya ko to haka al'ummar annabi take ɗayan ba irin wanda za ka rena shi ba ne kowanne cikin al'umma ta annabi yana da kima da daraja na mun gane da kyau shi ne fadilatu hazihi al'ummati bilkamiyyati wal kaifiyya al'ashira matsala ta goma a cikin wannan babi fadilatu ashabi musa fadala ta mabiya annabi Musa alaihi salatu wassalam to amma kamar yadda a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya fada yace a wannan gurin yanda malam ya kamata yayi ta'biri shine kathratu ashabi Musa yawan mabiya annabi Musa saboda a cikin hadisin haka ya tabbata ko idru fi'ali sawadun azimun fa zanantu annahum ummati faqila hadha Musa wa qawmuhu mun gane wato yawan mabiya annabi Musa cikin al'umma idan ka cire yawan mu to ba wata al'ummar da take da yawa kamar yawan al'ummar annabi Musa kajo fa kazahu Musa fa qada alaihi eh annabi Musa mai karhi kenan shine bugo ɗaya yawa mutun ya gama da shi shine da ya mari mutuwa sai da ya fidda mata ido ɗaya. ya mana ai zuwa ta yi ta ce mishi dawa ta yi ta ɗauki ran shi ya ce haba yarinya ce a yanzu wannan fasakkahu da ya kwantsama mata mari ta kuma ta ce arsalta ni ila abdullahi ridul mota ta koma wajen Allah ce Allah ka aika ni wajen bawan da baya son mutuwa na je na ɗaukar ran shi amma kuma ga yanda ya mai da mu ido ɗaya ce to ya ce musa da musa ba wasa shi eh musa zuciya gare shi allahu akbar shi yasa wato ma'aiki alaihi salatu wassalam wajen abin da ya shafi mabiya mataimaka a bakkanan shawara sai allah ya hore mushi guda biyu akwai mai zafi akwai mai sanyi akwai umar mai tsarin annabi musa kenan eh akwai kuma abubakar shi ko mai tsarin annabi ibrahim kenan allah sai haɗa musu mun gane da kyau rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni sai ya ce wa mana asali fa innaka ghafurur rahim kaji annabi ibrahim kenan ya ce wa mana asani fa azibuhu azaban shadidan mun gane da kyau amma annabi musa alaihi salatu wassalam mm? na'am annabi musa sai ya ce mai shi kwa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyadullu an sabilik sai ya ce mai rabb sai Allah bata jarwa kaga annabi musa akwai zafi rabbana tumis ala amwalihim sai yake nan washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim Allah ce kar ujibar da autu kuma fastaqima to shi yasa Allah sai ya hada wa ma'aiki guda biyu Na'am.
wajen bangaren zahi akwai annabi akwai malam Umar malam Umar in dai zafi ne ko to ka kare in ka zo wajen shi wa ashadduhum fi amrillahi Umar haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Anas bin Malik wanda ya fi kowa tsanani cikin sahabbai na wajen zartar da al'amari na Allah shine Umar Umar shine duk wata fatawa wanda za ta fito mai zafi to da sawa hannun shi a ciki in gane da kyau na'am
الحادية عشرة مم.
عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام Mm.
الثانية عشرة مم.
إن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها na'am الثالثة عشرة مم.
قلة من استجاب للأنبياء مم.
الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم مم.
وهو عدم الاغترار بالكثرة مم.
وعدم الزهد بالقلة نعم نعم shi kenan alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya a cikin wannan babi ardul umami alaihi wato bujurto da al'ummu da aka yi ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda ya zamanto kowata al'umma cikin al'ummu ɗin nan an bujurto ta ga ma'aiki ya ganta alaihi salatu wassalam tsira da aminci su ƙara tabbata ga ma'aiki الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو إن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها حقيقة قوة الأمة cikin al'ummu ɗin nan kowace za a tashe ta a tattara ta ita kaɗai ta tsaya tare da annabinta kowace al'umma ita kaɗai za ta yi kulaf guda in kuna da yawa ku zama masu yawa in ba ku da yawa ku tsaya ku kaɗai shi yasa ta yanda ma'aiki ya ce wani annabin ya gan shi ma shi kadai ne saboda cikin an- al'ummarsa gabaki ɗaya ba wanda ya amsa kiran shi wani annabin ku da 'yan jama'a 'yan kaɗan wa ma'amana ma'ahu illa ƙalil 'yan kaɗan ne cikin mutanen shi suka yi imani mutum ɗaya ko mutum biyu kaga irin sa annabi nuhu alaihi salatu wassalam an daɗe ana da'awa kusa yana ga shekarun da ya yi yana da'awa kadai ya fi shekaru na da naka da nashi da namu na mu duka shekara sai da ya ɗari tara da hamsin falabitsa fihim alfa sanatin illa hamsin na ama shekara dubu ya yi ba hamsin yana da'awa amma kuma duk da- duk da haka Allah ta'ala ya wahayi zuwa gare shi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu ya fa'alu a ƙarshe Allah ta'ala ce wa ma'amana ma'ahu illa ƙalil to shi ma annabi nuhu da ya ga abin yaƙi ci yaƙi cinyewa ce rabbi inni da autu ƙaumi lailan wa naharan falam yazidhum du'a'i illa firaran yace Allah tun wani zarfin zamani da zarfin makani yayi amfani da shi yayi da'awa a bayyane yayi a sirrance yayi ya tafi gidan kowa ya kiraye shi daga shi shi su tattauna yayi ya tattara su a guri ya musu yayi da dare yayi da rana amma duk da haka sai zamanto kawai tsagawa suke yi da ƙarshe ce rabbi la tazar alal ardu min al-kafirin dayyara yace Allah gama da su innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara yasa lokacin da za a tafi wajen shi neman alfarma fa zai ce ku kun manta ne wa addu'a ne fa na ce Allah ya halakar da al'ummata kuma yanzu a ce kuma ba al'ummata kaɗai ba kuma al'ummu su zo su nema alfarma a wajena so guje in ce na Allah ce kai al'ummar kama ka sa hakuri kai da ita kuma yanzu karaka nema a yi alhurma ga al'ummu da yawa can ku tafi wajen annabi ibrahim gane da kyau shine inna kulla ummatin haƙiƙa kowace al'umma tuhsharu wahdaha ana tayar da ita ita kadai ma'a nabiyha tare da annabinta wannan haka Allah ta'ala ya fada ku wa tara kulla ummatin jathiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha الثالثة عشرة مسألة تقوم شاء أكو قلة من استجاب للأنبياء karamcin waɗanda suka amsa da'awar annabawa annabawan da suke kafin ma'aiki wato 'yan kaɗan ne cikin mutanensu suka amsa kiransu wani annabin mutum ɗaya ne ya amsa kiran shi wani annabin mutum biyu ne wani annabin 'yan jama'a ne 'yan kaɗan ba su wuce tara ba zuwa ƙasa da tara wani annabin mutanen ba su wuce arba'in ba wanda ya fi kowa yawa cikin annabawa shine annabin musa in ka cire wannan al'umma ɗin to amma sauran dukkaninsu 'yan kaɗan-kaɗan ne to kuma bujurto da wannan al'umma al'ummu da aka yi wa ma'aiki saboda zai fa'idantar da abubuwa guda biyu ne na farko ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai ga yadda annabawa kafin shi suka yi gwagwarmaya amma duk da haka da a wasu yadda ta yi na jahi kaɗan ne wannan zai sa ma'aiki alaihi salatu wassalamu dukkan wani kalubale da zai haɗu da shi ya jure saboda shi ya samu mabiya masu yawa tare da cewa shekarun shi idan aka hada da shekarun annabawan da suka gabata shi shekarun shi basu wuce wato basu wuce al'ada ba aga annaba adam shekara dubu aka bashi da aka bashi shekara dubu cikin zurriyar shi akwai annabi Dawud shi kenan da aka nuna mai annabi Dawud annabi Dawud yana daga cikin annabawan da suke da kwai kyau sai zama shi kuma shekara arba'in Allah ya kaddara zai a duniya annabi Adam ya ce wannan kwai Allah ya ce wannan ai ɗaya ne daga cikin 'ya'yan kamalan Dawud kenan ce kai amma yana da kyau kwa ce wannan kin shekara nawa ce aka ba shi ce shekara arba'in na kaddara mishi ce Allah kara mishi ya ce a yawon da na yanka mishi annabi adam saboda gatanci ya ce Allah na kara mai sattin a tawa kaga adadin shekarun na annabi uku za su kara kawai ya ce a ɗauki sattin a nawa a kara mishi kaga la'ada kenan Allah ya ce an kare tu annabi dawud aka kara mai shekara sattin ya koma shekara ɗari shi kenan annabi adam ana nan ana nan ya shekara 940 sai mala'ika ya zo amsar ya zo amsar ran shi ce Allah ya turo ne ce a kamanta ce akwai saura ce akwai saura sattin ta rage ce ce a ta ce kamanta ka yi kyautar ta ga ɗanka annabi dawud ya ce a ce ba ba yi wannan maganar ba ya ce fanasiya wa nasiyatu zurriyatuhu fajahada wa jahadatu dhurriyyatuhu fa min yawma idhin umira bil kitabi wash shuhud hadith yana cikin sunan tirmidhi annabi adam yace ai shi ba ai haka ba shekarar shi tun halin da tana nan yace bai bada ta ba kan wa yace dan kwanakin da za mai saura ma a hana shi mun gane sai kuma hikima ta biyu shine saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa ma'aiki ya fi kowa yawan al'umma don hakan ɗin ya sa ya ƙara gode wa Allah. Mun gane da kyau? Saboda idan Allah ta'ala ya maka alkhairi, ya maka wata ni'ima, to in kana son wannan ni'imar taka ka ci gaba da ita wato ka dinga gode wa Allah. Gode wa Allah ta hanyar moruwa da wannan ni'imar inda Allah ta'ala ya ce ka moru da ita. Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalamu za mu ga idan ya fara kiyamun laili yana karanta izu goma a tsaye kafa shi tana kumbura tana tsatsagewa har ruwa take mujira dan shu'ba nana aisha radiyallahu anha suka ce ya rasulullahi abin da yayi yawa Allah ya gafarta maka laifuffukanka wanda ka aikata na baya da abin da zaka aikata a gaba kai huba ka da matsala me zaka rika walatar da kanka ce haba aisha ai tuwon girma me shi nama afala akunu abdan shakuran yace ba zan kasance ba bawa mai tsananin godiya ga mahaliccinsa tunda da ya har cikin bayi aka mun wannan goma ta arzikin ai ma kuma sai in iya gurgurdan karfi na kajuha yanda ya kamata a matsayinka na malami a matsayinka na mai zuwa makaranta ce ka kwanta ka yi barci ka ce ai mu zuwa makaranta ma da muke iya ladan wannan ya ishe mu a'a kowane bangare na alkhairi in ana yi ka sa hannu a ciki arrabi'ata ashra mas'ala ta goma sha hudu anna man lam yujibuhu ahadun haƙiƙa dukkan wanda ɗaya daga cikin al'ummarsa bai amsa mai ba ya ati wahadahu to zai zo shi shi kaɗai tilo duk wanda daga cikin annabawa ba wanda ya amsa mai cikin al'ummarsa da ya je da'awa ya yi da safi ya yi da rana ya yi da marece ya yi da dare amma ba mutum ɗaya da ya zo ya zauna ya saurara ba wanda ya imani to shi kaɗai zai zo shi alhamisata ashara matsala ta goma sha biyar samaratu hadal ilmi amfanin wannan ilimi amfanin wannan ilimi wa huwa adamu lightirari bil kathra shine mutum kada ya rudu da yawan da yawan jama'a kada ya rudu da yawan inda mutane suke kala ya ce to in ka kallaci ma mutane kaza mutane da suke guri kaza suke aikata kaza ai ba gami sun fi wanda suke aikata kaza yawa kada mutum ya rudu da wannan saboda in ka ga annabi shi kadai a tsaye kaga ba za ka ce ba dai sauran al'umma shi sun fi shi gaskiya ashe alkasra wani lokacin idan ka bi su ma za su batar da kai ne daga hanya wa in tudi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah dan haka annabi shi kadai a tsaye ya zama kai kadai gayya kenan shi kadai ne a tsaye ya zo shi shi kadai amma kuma shine nagari sauran da ba su yi imani da shi ba su kuma wannan arnawa ne mun gane da kyau kaga ashe yawa idan mutum zai rudu da shi to zai ce annabawan da suka zo su kadai ba su yi abin kirki ba wanda su kuma su ne ainihin waɗanda suka yi abin kirki al'ummarsu wanda ba su amsa kiransu ba su kuma wanda tsakankaninsu ne da mahaliccinsu mun gane da kyau sannan kuma hallo wajen abin da ya shafi adamu litirari bil katsira kadda dan kaji an ce wannan al'umma ta fi kowa yawa wajen aljanna wajen shiga aljanna ka ce to ai mu mun fi kowa yawa ai ni ma ina cikin yan aljanna kada ka rubu da haka kada ka rubu da haka yawa ba shege ka nasara ba kaga a ranar yakin hunain a ranar yakin hunain musulmi dandazon su ya fi kowane yaki da suka tafi yawa amma saboda yawan su ya burge su suka ce in dai don yawa ne ba za a ci nasara a kansu ba yau sai sun gama da kafirai Allah sai karyar da su don ya nuna musu cewa ba yawa ba ne amfani laƙad nasarakumullahu fi mawaɗina kathiratin wa yau mahunainin iz ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an mun gane da kyau wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin yawa kada ya baka tsoro don kaga mutum ɗaya a unguwa shi kaɗai ne yake da ra'ayi kala kaza sauran dukkaninsu saɓanin shi suke amma shi yana da aya da hadisi akan wannan ra'ayin da yake kai sauran su kuma ba su da aya ba su da hadisi kan ra'ayin da suke kai wannan shi ɗayan shi ne jama'a alhaƙu wato aljama'atu ma wafaƙa alhaƙa walau kana wahida wato aljama'a shine abin da gaskiya ya dace da ita ko da mutum ɗaya ne to za ka ce mishi aljama'a an gane da kyau ba a ganewa gaskiya da yawan mabiya sannan kuma wa adamu zuhudi fil illa da kuma rashin gujewa karanta kada ka ce ai kai ga mutane biyar anan ga mutum ishirin anan ka ce kai cikin mutum ishirin kake ka kaura cewa mutum biyar din nan mun gane da kyau az-zuhudu fi kaza al-ihtiraru bi kaza mun gane da kyau sai zamanto wato fi'ili na zahada ya zahadu fi duniya izahadu fi duniya yuhibbakallah an gane da kyau yawwala wato yana yin ta'addi ne da fa'ul kenan wa adamu zuhudi fil qilla da kuma rashin gudu ga jama'a wanda suke yan kaɗan kada ya zamanto mutum dan ya ga yan kaɗan ne masu kaza ya ce a shi baya tare da su ka zo ka nan ka tarro mutane masu karatun alkur'ani ba su wuce mutum uku ba amma ga mutum ashirin da biyar can sun ɗora fada suna shayi da ce abu muna tare da jama'a eh muna tare da jama'a ku je ku yi karatun ƙur'anu to kaga nan ka kwari kanka shi yasa kada ka rudu da yawa sannan kuma kada ka ce din jama'a yar kaɗan ba su da gaskiya eh ka ce ai ƙurewa ta fi ƙwal ƙarfi ya za a yi shi kaɗai ya ce ya fi sauran gaskiya ku rabu da shi da Allah ku yi abin da ya dace na'am
السادسة عشرة الرخصة في الرقية وفي العين والحمة السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد حسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانية الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه التاسعة عشرة قوله قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة العشرون فضيلة وكاشة الحادية والعشرون والعشرون استعمال المعارضين الثانية والعشرون الثانية الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم السادسة عشرة مسألة تقوم شاشدة shine ar-rukhsatu fi ruqyati wa fil aini wal huma wato rangwame yin rangwame cikin tawaida fil aini wannan wa fil aini din nan wawu din nan babu shi ko ar-rukhsatu fi ruqyati fil aini yawwa babu shi ko yawwa fi ruqyati min al aini yawwara shi ne daidai yawwara wato matsala ta goma sha shida shi ne rangwame shari'a ta musulunci ya yi mana rangwame ta yi mana rangwame dangane da yin tawaida saboda kambun baka idan mutum aka mai kambun baka babu laifi ya yi tawaida kambun baka shine irin yadda muke cewa mai tadin nan kambun baka mutum zai huce ya ga wani abu ya burge shi bai ce tabarakallahu ba ce kai abin yana da kyau to musiba za ta iya fada a kan shi to shi ne yanzu wannan mutumin da yake da kambun baka ta waidar da za a yi shi ne ya tafi ya wanke wato daga tsatsan shi zauwa cinye shi ya wanke shi sai kuma ya wanke hannayen shi da ƙafafuwan shi ya yi alwallah sai a zuba wa shi wannan wanda kambun baka ɗin ya samu a kan shi wannan shine tawaida mun gane da kyau kamar yadda lokacin da Amir ibn Rabi'a ya je hucewa ta wajen Sahal ibn Hunayf yana wanka da ya gan shi jajjawur fata da kyau ce kai lam araka al-yawmi wala jirda muhabba yace tunda nake bin taba ganin mutum mai kyau ba kamar yau bin taba ganin fata wanda ake ɓoye ta ba da tufafi mai kyau mai nagarta mai ni'ima kamar yau kuma labi tsa'allu bi tsabi kawai yana hucewa kawai ba jima ba kawai sa rubun hune fi hada ya shi aka je wajen ma'aiki aka ce adrik sahalin sari'a sahal ibn abi hasma yana nan ya fadi yana farfadiya a ji a gani menene azala ce wa kuke tuhuma suka ce gashi dai amir ibn rabi'a ne ya huce kawai ya dan faɗi kaza ce ah alama yaqtulu ahadukum akhahu alama yaqtul ahadukum akhahu dan menene ɗayan ku yake kashe a dan uwansa idza ra'a ahadukum min akhihi shay'an falyubarrik min akhihi shay'an yu'jibuhu falyubarrik kamar yadda yake cikin sunan na ibn majah an gane da kyau to shine rangwame wajen yin tawaida saboda matsala ta kambun baka walhuma da kuma zafin masassara wanda ya samu mutum saboda harbin kunama ko saran maciji ko macijiya asabi'ata ashara mas'ala ta goma sha bakwai wato inda za mu fahimci haka inda wato buraida ibn al-husayb Allah saka muku da alkhairi a karatu wanda ya gabata lokacin da muke karanta an Hussein ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qabba al-bariha fa qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن عن بريدة بن الحصيب أكراتو wanda ya gabata Malam Muhammad ya karanta shi an Buraida ta bin Husayb nace Ibn al-Hasib ala wazni fa'il ko yawwala to wannan kuskure ne daidai din shine an Buraida ta bin Husayb Husayb ba Hasib ba yawwa kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa ta garibu tahzib ya tabbatar da haka an gane da kyau yawwara to shine lokacin da yace haddathana buraida qala haddathana ash-sha'bi qala haddatha haddathna ash-sha'bi wa qala annahu qala la ruqyata illa min aynin aw humatin mun gane da kyau yawwara mas'ala ta 17 umqu ilmi salafi wato zulfin ilimin magabata na ƙwarai wajen faɗar shi sa'id ibn jubair da yace qad ahsana man intaha ila ma sami'a wato haƙiƙa dukkan wanda yayi aiki da abin da ya ji na sunna to haƙiƙa ya kyautata walakin kaza wa kaza sai dai mu kuma abdullahi dan abbas ya sanar da mu kaza da kaza ulima to za a san cewa annal hadith al-awwala wato haƙiƙa hadisi na farko na buraida ibn husayb la yukhalifu thani baya saba wa hadisi na biyu hadisi na biyu shine na abdullahi dan abbas hadisi na farko ya ce la ruqyata hadisi na biyu kuma ya ce humul ladina la yastarquna wato yanda za a hada tsakankanin su na farko ya ce ba a yin ruqiyya ba a yin tawaida illa min ainin aw humatin face dai saboda kambun baka ko kuma masassara wanda wannan ya halatta ta ku sai ce kuma la yastarquna ba sa neman tawaida wato hadisi na farko shi yana nuni akan halaccin yin tawaida hadisi na biyu shi kuma yana nuni akan nema a yi shine ba a yi mutum baya da lafiya ba shi ya kirayo wanda zai mai tawaida ba wannan wanda zai mai tawaida a matsayin shi na abokin shi ya ga cewa abokina ba ya da lafiya akwai bukatar a ce na mai ruɗiya ya je ya mishi wannan ya halatta mun gane da kyau nema a yi shi ne bai dace ba amma in shi wanda yake yin ya ga ka cancanci ya maka ya zo ya maka babu laifi mun gane da kyau shi ne hadisi na farko ya tabbatar da a zo a maka babu laifi na biyu ya kore ka nema a yi a yi maka mun gane da kyau sai kuma a tsaminata ashara ku kusa da ƙarshe matsala ta goma sha takwas bu'udu salafi an madahil insani bi ma laysa fihi wato nesantar magabata na ƙwarai yanda suke ƙoƙari su nesanta daga yaban mutum da abin da babu shi a tattare da shi na alkhairi kaga lokacin da shi wannan Hussein ibn Abdulrahman lokacin da aka yi tambaya aka ce wane ne a daren jiya ya ga wannan tuburaro ya faɗo ya ce ni na gan shi saboda su magabata ba irinmu ba ne masu zaman banza an san in ka ce kana tsaye da dare to kana wani aiki ne mai mahimmanci ko sallah ko karatun ƙur'ani ko wani uzuri sai ce amma inni lam akun fi salati wannan inda a ce irinmu ne zai ce wallahi ina ɗaya lokacin lokacin da na janyo ƙur'ani na nema ina karanta na yi idir shidda kaga za ce gaji a karɓi kallahu da daren ma ba ku abarci a gani ko to amma saboda wannan ba aiki bane na mutanen kirki la ta hasabanna alladhina yafrahuna la ya hasabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmalu bima lam yaf'alu mun gane da kyau sai zaman to ya kore yaban shi kada a ce ma shi mutumin kirki ne ashe kwana yake yana sallah sai ce amma inni lam akun fi salati abinda a yanzu mu kuma muke so wallahi kaji waje lokacin da babbar motar nan ta wuce ce kwarai kwa kama a gidana ta wuce lokacin na haɓa kaji karan ina karatu sai da na daga da ƙarfi don kala barci ya kwashe ni to wace ka ka daga da ƙarfi at-tasi'ata asharata mas'ala ta goma sha takwas ta tara matsala ta goma sha tara ƙauluhu an ta minuhun wato faɗar ma'aiki da ya ga ukasha ibn nisan da ya ce an ta minuhun kai kana ɗaya daga cikin mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da azaba ta shafe su ba ba tare da an taɓa kayansu ba alamun min a alamin nubuwa dalili ne daga cikin dalilai waɗanda suke nuni akan annabta ta jakadan Allah dalilun min dala'ili nubuwatin nabi sallallahu alaihi wasallama al-20 mas'ala ta 20 fadilatu ukasha fadala ta ukasha dan mihsan wato ta bayyana a fili karara al-hadiyata wal 20 mas'ala ta 10 ta 21 isti'malul ma'aridin wato yin amfani da jirwayi da kamar wanka yanda ma'aiki lokacin da na biya tashi ya tambaye shi ya ce mashi udu'ullaha an yi ja'ala minhu sai ya ce mashi sabaka ka biha ukasha bai ce mashi ba anta minhum wala lasta minhum mun gane da kyau wato haka ya kamata ka ɗan yi jirwayi da kamar wanka ruwan cikin cokali ya ishi mai hankali wanka allabibu bil isharati ya fahamu mun gane da kyau abubuwa ba sai ka fito a fili karara ba ka ce ba ka son kaza amma mai hankali yana iya ganewa mun gane da kyau shine istimalul ma'arudin yin amfani da wato jirwayi da kamar wanka da zauranci athaniyatu wal 20 mas'ala ta 22 ta ƙarshe shine husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallama wato kyakkyawan hali na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanda ya zamanto yana tattaunawa da sahabbai a cikin ruwan sanyi da kuma ba su amsa kan tambayar da suka mishi lokacin da shi wannan ukasha ya ce ya rasulallahi ulu'ullah an yi ja'alani minhum ya ce da shi anta minhum gane da kyau to abin da muka yi daidai Allah su na'am abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk